أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بلسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني او قولي وبعد ان وا da muka saba addu'a wannan masallaci na Madinatu Taqwa Sunan Salman ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta talata wanda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu 2022 insha Allah za mu ci gaba da tafsirin kamar yadda muka saba suratu hudin har yanzu dai ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين
وأقم الصلاة كتير صلى طرفي النهار أجيتي بيو na wuni wato wannan shine safiya da maraice wa zulfan min laili da cikin zurfin dare wannan shine ake maganan isha innal hasanat sannu dai kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan ayyuka wato wannan aya tana nuna cewa dukkan mutumin da ya aikata ƙananan zunubai an ce wani sahabi ne kuskure ya same shi da wata mata amma bai yi fasikanci da ita ba sai dai kamar ya taba jikinta haka abin ya dame shi yayi ta nadama yayi ta tuba hankalinsa ya tashi shine ya zo kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana to shikenan sai wannan aya ta sauka a fadin wasu malamai saboda haka wayannan salloli suna shafe ƙananan zunuban da bai kai kaba'ira ba bai kai zina ba bai kai cin amana ba bai kai giba ba bai kai sabon iyaye ba bai kai shan giya ba bai kai irin waɗannan da manya-manyan zunubai bai kai ba to ƙananu-ƙananu irin su kallo su taɓawa su wani abu wanda mutum ya zo ya yi nadama a kai to waɗannan tsakanka ibadu suna shafi zunuban da aka aikata a kai shi na kace inna lahasanati sun zai kyawawan ayyuka salloli biyar idan sun karbu sun zama karbabbu ingantattu yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da kananan zunuban da aka aikata a tsakani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bani labari da a ce akwai wani korama a kofan gidan ɗayan ku yana shiga yana wanka a ciki koyaushe rana sau biyar shin akwai abin da zai saura na daudansa sabbi suka ce babu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka salloli biyar suke shafe zunuban da aka aikata a tsakankaninsu sai kawo wannan ayatin innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika wannan zikira wa'azi ne lizzakirina ga masu wa'azuwa nam su yi kokari su kyautata sallolinsu su kyautata ibadunsu don Allah ya shafe musu zunubansu domin ba wai kowace irin sallah bane sai sallah karɓaɓɓiya kuma idan da gaske sallan ake yi karɓaɓɓiya Allah subhanahu wata'ala ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wannan sallolin ma za su sa mutum ya daina munanan ayyuka wani mutum Allah ya jarabe shi da son mata shikenan sai samu wata mace kyakkyawa ta dame shi yana yawan ganinta sai matsa mata da nema cewa sai ta yarda da shi sai ta ƙi yarda da shi da ya matsa mata ta ce masa to ya rinka zuwa duk masa sharaɗi kafin ta amsa masa bukatarsa shine duk duk duk duk salloli guda hudun nan guda biyar din nan kar su rinka wuce shi har na kwana arba'in saboda mal- masaniyar Allah ce har na kwana arba'in in kuma ya yi mis to shikenan babu alkawari shikenan ya rinka zuwa sallah kwana har sai da ya kwana arba'in kwana arba'in shiru ba ta gan shi ba aka sake ɗaukar lokaci ba ta gan shi ba ta ce masa yaya ban ganka ba ya ce ha yanzu kan ai babu wani bukata irin wannan ba ba na da na tu ina neman gafaran ki na san laifin da ne kuma na gode miki ba da banda banda ma sha'awan irin wannan abun a zuciya kin ganar da ni abin da na halin da nake ciki to wannan yana nuna cewa idan sallan ka ta zama karɓaɗɗiya to lallai zaka daina aikata munanan ayyuka zalika zikira to haka ne wannan wa'azi ne lizakirin ga masu asuwa su wasu da wannan na'am واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين wasbir kai hakuri fa inna Allah dan dai Allah la yudhi'u ajral muhsinina baya tozarta ladan waɗanda suka kyautata ayyukansu na'am kaga nan ma muhsinina masu kyautatawa Allah subhanahu wata'ala yana kyautata musu La- ladan su na ninninkuwa ba kaman daidai da ladan sauran mutane ba na'am فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين falaula kana min alquruni me zai hana ne kan a cikin al'ummu min qablikum da su gabace ku da sun yi haka da sun tsira kuma da za ku yi haka da kun tsira a samu uluba qiyatin wasu 'yan saura masu addini masu mutunci masu kamun kai yanhauna su rinka hani anil fasadi fil ardi a gabarin barna a bayan ƙasa ai duk cikin al'umma ya kamata a samu zakka wa'anda wa'annan zakkan su sun tsare kansu ga barin sabawa Allah sun tsare mutuncinsu sun tsare al'auransu sun tsare bakunansu sun tsare halayensu a samu cikin al'umma a samu wa'anda suke zakka wato a- wanda su ne mutanen da za a rinka nuna su ana ce musu wa'annan mutanen kirki ne to kuma wannan shine asalin manufan sufanci a samu wasu mutane tsarkakakku a gaɓoɓi tsarkakakku a zuciya tsarkakakku a ɗabi'o'i shine wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha asalin sufanci an gina shi ne akan tazkiyatun nafsi tazkiyatun nafsi tsarkake zuciya domin an ce ita ce babban shedan tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaki wanda yafi muni yafi wahala sai ya ce mun gama karamin yaki sauran babban yaki sabai suka ce wanne ne yaki babba kuma yace jihadun nafsi kai ka yaki kanka ka tsarkake ta to kaga daga gani da abin da wasu suka dauka sufan ce an yi hannun riga yanzu mutane sun zama kazamai masoya duniya masoya mulki masoya masoya kuɗi masoya aikata abubuwa marasa kyau har gabaki ɗaya maganar sufanci ƙarya wannan ba ba su ma ɗauko layi amma su suna ganin su ne masu kasan Allah suka san addini to to wayannan ake so a samu daga cikin su- abin da yasa aka- a- asalin sufancin kenan asalin zuhudin kenan a kowane al'umma a samu wasu mutane su ne zakka wajen tsarkaka kuluba qiyatin wanda su ne wanda suke da saura a cikin al'umma na gyaruwa yanhauna wanda za su rika hana mutane anil fasadi ga barin barna fil ardi a bayan ƙasa me wannan aya take nuna mana al'ummun da duk kaji an halakar da su din nan ba su da wa'annan sun haɗu kan saban Allah sai ƴan kalilan annabin ne kawai da mutanen sai a zare su su bar garin amma da a ce kowane ƙauye kowane anguwa kowane yanki akwai mutane waɗanda su masu gudun duniya ne masu tsoron Allah ne tsarkakakku ne bala'i ba zai haɗa al'umma ba to ba babu ne shine Allah ya ce me yasa ba za a samu irin wannan wayannan ba illa qalilan sai ya zama sai dan kadan muka samu mimman anjayna minhum daga wanda muka tsayar daga wayancan al'ummu daga halaka su kadai ne uluba kiya din dan haka mafi yawancin tunda ba su da amfani maganin su a halakar da su kawai gabaki wata ba allazina zalamu amma wayanda suka zalunci kansu da barna su kan sun bi ma utrifu fihi ni'iman da Allah ya saka su a ciki na jin dadi wa kano suka kasance mujrimina masu aikata mugayen laifuffuka na'am وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون وما كان ربك dan haka ku sani ubangijinka bai kasance liyulika alqura wai ya halakar da alƙarya bi zulmin dan ta yi zalunci ba wa ahluha alhalin mutanen garin muslihuna masu gyararru ne ko kuma dan ya zalunce su ba Allah ba dan ya zalunci al'umma ba ne ko kuma a'a dan ƴan kalilan sun zama su ne masu aikata laifi Allah kuma ya halakar da majority Allah baya haka wannan duka Allah yana gaya mana ne mu mu sani cewa idan a garuruwanmu da anguwanninmu da ƙauyukanmu muka yi ƙoƙari majoratinmu suka zama mutanen kirki to babu bala'in da zai same mu su wayannan manoratin da suke aikata laifin su sai sun je lahira Allah ya musu hukuncinsu to amma idan ya zamanto ba a hana barna shine abin da muke tsoro yanzu al'ummar mu ta fuskanta ba ne cewa ne bari uba ba zai iya har ma uba ma na tsoron ɗansa ya hana shi laifi uwa babu ita ba ta ɗaure ma uba laifi uba gindi ma wajen gyara tarbiyyar ɗa kawai abin da ɗanta yake so in dai lalatacce ne a bar shi inda dai tana son ɗanta ne wa baya jin nasihan babbanninsa ko ba jin wasu nasihan kannan yan uwansa kanne ba su jin nasihan yayunsu yan anguwa ba su jin nasihan makwabtansu dattawa kananun yara ba su jin nasihan dattawansu to lallai halaka ya doso wannan al'umma kuma da haka abinda ake so shine ya zama a cikin al'umma ko da da ɓata gari to amma akwai masu nasiha akwai wanda su sun tsaya akan gaskiya komai ɗacinta kuma kwaɗayin duniya bai ruɗe su ba za su gaya mutane gaskiya za su gyara su kuma za a samu waɗanda suke uluba kiyan da suka gyaru to sauran sai Allah ya basu sai an je lahira amma in ba ya ka ba da gyararrun da wanda ba gyararrun ba duk bala'i sai ya same su Allah ya ce ba mu halakar da ƙarya da alƙarya bi zulmin dan kawai zalunci wa alaha alhali mutanen alƙaryar nan muslihuna suna masu gyara a cikin al'umma kaga muslihuna yake bai ce wa ahluha salihuna ba bai ce mutanen alƙaryar suna salihai ba sai ce mutanen alƙaryar suna islami suna gyara kaga ya wuce maganan gyara kanka har sai ka gyara wani kamar yadda shewa yake faɗa a cikin littafin sa a cikin nasiha su sananniya wanda yake cewa walasta fi hadha tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tuslihu ko tasluhu duk an kawo wannan ruwaya ba za ka taɓa cin riba a wannan ɗariƙa ba sai ka kasance har abada kai mutum ne mai gyara kaga an wuce ma kai ka gyara kanka har ka gyara wani to idan ya zama to kai kanka ma baka gyaru ba ai kaga babu magana na'am
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
ولو شاء ربك دا أبنجدنك يا سو لجعل الناس دا سيسن يمتاني أمة سزماء الأمة wanda suka tattara akan hali na gari wahidatan su zama al'umma ɗaya duk sun tattaru akan musulunci da tarbiyya mai kyau amma wala yazalun ba za su gushe ba muktalifina suna ta sabani wani ya bi wani ya kibi kuma sabanin ba wai sabani ne haka kawai ba wani lokaci na son zuciya ne a mutumin kirki yana son ya gyara mutumin banza mutumin banza ba ya son ya gyaru sai ya zama tsakanin su ba shi to mafi yawanci haka ne ko kuma wani yana son ya bayyana gaskiya wani kuma shi dan dan neman duniya ne kawai in an ba shi matawal hayatun duniya zai canza gaskiya zai zama tsakanin wannan da wannan babu shiri to duk haka ne Allah subhanahu wataala ya ce wala zalun ba su gushe ba muktalifina suna ta sabani illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya ji kansa kawai wani zalika don haka kalakahun ya halicce su dama ya halicce su ba su gushewa dan adam dole ya zama mai saɓani da dan uwansa na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda wata ruwaya ta zo ikhtilafu ummati rahama yanda yazo a cikin jami'u sagir sabanin al'umma na rahama ne to amma fa shewa yace idza kana al-ikhtilafu fil furu'i wannan sabani ne cikin rasu ina mazhaban malikiya kana mazhaban shafi'iya wannan yana mazhaban hanafiya wannan yana mazhaban hanbaliya mun saba akan wasu masail fiqhiyya to wannan ba matsala bane shewa yace wannan ba shi ba matsala bane shine aka ce rahama din ne wani wuri wani ya zafafa wani wuri wani ya sanya sai zama idan ka samu yanayin da kake jin baka da karfin yin mai zafi sai ka yi mai sanyi an gane amma al-ikhtilaf fil aqaid amma sabani a aqida wal haqq wahidun gaskiya ko guda ɗaya ne fa hadha mahallu darar wannan shine inda cutar take shine mace manzo sallallahu alaihi wasallam ce iftarat atil yahudu ala ihda wasnataini wa sab'ina firqa yahudawa sun kasu kashi saba'in da biyu an gane ko kuma saba'in da ɗaya yahudu saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu kullu hafin nari dukansu na wuta ne wabtarikatun nasara ala isnataini wa sab'ina firqa ala ihda au isnataini wa sab'ina firqa wannan ya kawo duka biyun da sabani akai biyu ne ko wacce ce mai biyun wacce ce mai ɗaya kullu hafin nari ita ma dukan suna cikin wuta wasu tabtar ummati ala salatin wa sab'ina firqa al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku kullu hafin nari dukan su sun shiga wuta illa wahida sai guda ɗaya ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suke kan abin da nake kansa ni da sahabbaina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wanda suke kan ma ana alaihi wa sabin nan shine malaman duniya suka ittifaki wanda suke kan ahlus sunna wal jamaa mu kenan wanda muke kan ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa ba kungiya bane kaman wata wanda aka kirkiro a Najeriya wanda da sunanta ma ba haka bane daga baya ne ta canza sunanta abinda ake nufi da ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa sun kafu tun sama da shekara dubu ahlus sunna wal jamaa kashi suna nan a fanni fanni daban-daban abin da ya shafi mazhaba don duk mazhabar malikiya shafi'iyya hanafiya hambaliya wayannan mazahibul arba'a ake ce musu mazhabobi guda hudu mashhurai a duniya dukkan su ahlus sunna ne wal jama'a ba za a ce ko kana malikiya kai ba ahlus sunna bane wanda yake shafi'iyya shine yanzu ga sunan suna sabani su masu cewa ahlus sunna ne wanda yake cewa shi dan malikiya ne wayannan su yan salafiya ne su ba suna ce masa dan bid'a wannan ba shine ahlus sunna jama'a ba ahli sunna wal jama'a ba yau aka fara shi ba an fara shi ne tun sama da shekara dubu saboda haka ba wani zai zo kaba kungiya kawai ya rinka tafarta musulmi sai shine ahli sunna wal jama'a ba shi bane duk duniya sun yadda abu ne sananne yana rubuta a littattafai ba wani abu ne wanda sai yanzu zaka kirkiro shi ka yi masa kwaskwarima a yadda da kai ba abu ne sananne a littattafai duk duniya na musulmi an san su waye ahli sunna wal jama'a ahli sunna jama'a sune waɗannan a bangaren a bangaren fiqh a bangaren fiqh sune waɗannan malikiya hanafiya hanbaliya da shafi'iya a bangaren qira'o'i duka waɗannan masu karatuttukan nan guda goma qurra'ul ashri wasu ce sab'u wasu ce goma duka waɗannan inda warshi kai karatu inda qalunu kai karatu inda duri kai karatu inda ibnu kasira ibnu kasirin kai karatu duk ruwayoyin bangaren nafi'u ne ko duka waɗannan ahlus sunna ne wal jama'a ta wajen qira'a ta wajen ta wajen sunna ta wajen abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da yake bin littattafai sahihan nan sahihul bukhari sahihu muslim sahihu tirmidhi ibn maja abu dauda nisa'i da su muwatta da su musnad ahmad da su musnad abdurrazzaqi da su musnad shafi'i suna nan waɗannan littattafan dukkan su masu bin wa'annan ruwayoyi na hadisai ahlus sunna ne wal jama'a kansu ɗaya ne a wajen tauhidi tauhidin asha'ira da tauhidin maturidiya wanda suka yadda da alwujud wal qidam wal baqa wa har zuwa ƙarshen nan su ne ahlus sunna wal jama'a kaga wa'annan su ko ba su yadda ma da wannan tauhidi saboda haka wa'annan su ne ake ce musu ahlus sunna wal jama'a wanda sama da shekara dubu aka yi rubuce-rubuce aka sausa aka tabbatar da su su ne a matsayin ahalin sunna wal jama'a to amma da yake sunan na da daɗi kowa ya bullo kawai ya sha ruwansa ya ƙoshi wasu ma kawarij ne yanzu mafi yawancin da suke cewa su ne ahalin sunna nan ba ahalin sunna bane kawarij ne a lokacin da aka kafa asalin ake kiran wa'annan ahlus sunna wal jama'a khawarij ahlul bid'a ne mu'tazila ahlul bid'a ne rawafid ahlul bid'a ne zanadiqa ahlul bid'a ne wa'annan sune ake kiran su yan bid'a to amma yanzu sun dawo sun dauki rigan sunna sun rataya wa kansu sun dubi wa'anda suke ahlus sunna na gaskiya sun kore su na'am watan mat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta cika gaskiya la'amla anna jahannama Allah ce sai na cika jahannama min aljinnati daga aljannu wan nasu da mutane ajma'ina baki da sai dai malamai sun zo sun yi fassara to menene cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wayannan kashi 70 da daya a cikin kungiyoyin musulmi duk sun shiga wuta sai guda daya malamai sun ittifaki cewa guda ɗayan na sune na fi ahlus sunna wal jama'a wanda na muku lissafin su ko to sun yi ittifaki cewa wanda za su shiga wutan ma ba za su shiga wuta ne khalidi na fiha ba zunubai ne laifinsu ba kafirci ba ne tun kuma mutum Allah baya dawwamar da shi da wuta a wuta saboda zunubi yawa mutum ya zo yana zagin sai da na aliyu bai yadda da su ba kaza kaza ba za ka ce zai shiga wuta ya dawwama har abada ba zunubinsa fasikanci ne na zagin sahabban manzon Allah kamar da ahli baitul rasuli dan haka Allah zai kai shi kurkukun wuta ya yi iya laifinsa a kona shi sannan a fitar da shi hakanan wanda ya zamanto zunubinsa zagin waliyan Allah ba za ka ce zai dawwama a wuta ba in dai ya tafi da kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah zai shiga wuta za a masa azaba na kurkukunsa iya tsawon shekarun laifinsa haka mai zagin sahabbai ba za ka ce zai dawwama a wuta ba amma zai shiga saboda aiki ne fasikanci ne laifi ne kamar yadda mai can giya yayi laifi haka mai zagin sa bai laifi haka to duk wanda bai kai dai laifinsa bai kai zagin Allah ko zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba zai shiga wuta ba har abada amma wanda laifinsa ya kai zagin Allah ko zagin manzon Allah ko musun Allah ma gabaki daya ko raba Allah gida biyu kace wannan Allah ne wannan ma Allah ne babu Allah cikakke sai an hada wa'annan su zama Allah to shi kuma wannan shi ya shiga laifin da ya wuce magana cewa inna Allah ya kai laifin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yace saboda malamai su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ne zan fi ku yawan al'umma a filin kiyama to idan muka ce duk waɗannan musulmi duka yan wuta ne sai guda ɗaya a cikin ƙungiyoyin musulmin nan na duniya to ina maganan yawan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi zai fi kowane annabawa yawan al'umma to wannan shine dai tattaunawa da malamai suka yi aka zo ittifaqan dai karshe cewa finnarin nan eh tabbas finnari sun shiga amma ba khalidina fiha abadan ba wanda za su shiga wuta wanda za su shiga aljanna faras babu wani maganan zuwa can to sai wayannan ahlus sunna wal jamaa su ma ba duka ba su ma ba duka ba akwai wayanda su suna kan wannan aqidan amma suna kan giya ko suna zina ko suna caca ko suna cin riba ko suna aikata kuma ba su halatta ba ka san akwai bambancin aikatawa da ma'anan hallatawa da aikatawa da ma'anan sako to in ba su halatta ba in sun halatta suna yi sun halatta to khalidin fiha abadan ya zama kafirci in kuma suna yi ne zaka samu mutum mutumin kirki ne yana mazhabu ahlus sunna wal jamaa amma mashayi ne ko mazinaci ne ko mai cin kudin rushewa ko mene to wannan shi ma zai shiga wuta iya zunubinsa wannan shi ne mafi yawancin mutane wasu ke ta kwaɓa ba su sani ba su ce ai kowa ɗan wuta ne to kuma an ce za a fitar da wasu daga wutan ga hadisai a fitar da wasu daga wutan a zo a musu wanka a watsa su a ma'ul hayati su bushe su ɓare daga wannan ɓawansu na na ƙwangare wanda suka yi da ƙeƙashe wanda suka yi da fito har manzo Allah ya ce babu ganin kaman kalwa a bakin kogi in ta tsaro za a ganta ta fita koriya sauran ɓawanta ko baki kirin to haka za a watso ƴan wuta lokacin da Allah ya niya kulle wuta kenan kowa ya gama kurkukunsa ya gama furzaninsa na iya lokacin daidai yawan laifukansa an kone laifin to shine wayannan sune za a fitar da su a kai su a aljanna to mu dai Allah ya sa mu zama masu shiga aljanna farar daya to Allah ya ce na kalma ta ta cika dama sai na cika jahannama sai na cika wuta da mutane da aljanu baki daya Allah ya tsare mu na'am وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك Mm.
وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين wa kullan duk wannan bayani da kake ji na abin da mutane suke bukata zuwa gare shi na kusa alaika muna karanta maka kissa ne min- min amba'in rusuli na daga labarun manzannin da suka gabace ka ma nusabbitu bihi fu'adaka abinda za mu tabbatar maka da zuciyarka ka ji natsuwa ka ji ga annabi wani ga yanda yi ga annabi wani ga yanda yi ga annabi wani ga yanda yi wannan ma shine shehu radiyallahu anhu yace duk bai wuce wannan ma shine ma'anan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wasu suka jahilta suke ta surutu me maulidin manzon Allah me ake a gun maulidin manzon Allah tarihi isa yauwa kai ka ji labarin yadda annabi ya rayu tun daga samun haifon haifonsa har zuwa aikensa har zuwa yadda ya yada addini kuma da irin mu'ujizozinsa da irin em, khasa'is ya babbat- keɓantattun darajojinsa da su menene in ka ji sai ka ji me sai ka ji nutsuwa sai ka gane wane ne manzonka kana jin daɗi ko to ai dama Allah ya ce yayi wa annabawa yayi ma annabi kissan annabawan baya ne dan ya samu natsuwa kai kuma kai kuma sai a maka kissan manzonka kai ma dan ka samu natsuwa waja'aka fi hadhihi alhaqu gaskiya ne yazo maka na labarai a cikin wayannan ayoyi don da labaran da ya cika duniya daga wajen yahudu da nasara labarai ne gurbatattu wanda a ciki akwai ƙarairayi da yawa to aka rairaye aka kawo maka labaran da su ne tabbas babu shakka a kansu to wa mau'izatun ga natsuwa a ciki iyakaci kenan a'a da wa'azi ka ji irin abin da ya faru ga mutane ka yi haƙuri kai na na ɓangaren ka na annabawa na ɓangaren mutanen ka su ji abin da ya faru ga waɗanda suka aikata saɓon Allah ya zama wa'azi gare su irin halakar da su da aka yi duk ya zama wa'azi gare su to mu ma kuma in mun ji na sahabban manzon Allah yanda suka sha wahala a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin hakurin da suka yi mu ma sai ya zama wa'azi gare mu idan muka ji irin abubuwan da aka yi wa manzon Allah da kuma sakamakon da wanda suka masa su ya same su mu ma sai ya zama mana wa'azi dan haka wajen taro dan a tunatar da mutane annabawa ko a tunatar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani bambancin sa da taron wa'azi na ƙasa baki daya ko na jiha baki daya ko na karamar hukuma illa wannan wa'azin an keɓe shi ne da maganan bayani kan darajar manzon Allah wancan wa'azin ma mai yiwa baya da tsarki an yi shi ne don wani kawai don a zagi wani a more na'am wanda kira a ciki akwai tunatarwa lil mumini daga muminai su ji abinda magabatansu suke kai su ma su tuna su fahimta su ilmantu su yi aiki da shi na'am وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون wa qul lil ladina la yu'minuna ka ga ma wanda ba su yi imani ba suka kiyarda da da abin da ka zo musu da shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu imalu ala makanatikum ku je ku yi ta yin abin da kuka ga ku shine daidai a wurin ku inna amiluna mu ma za mu ci gaba da aiki irin daidai da mu abin da muka fahimta kowa ya tsaya a halinsa wantaziru وانتظروا إنا ku منتظرون je ku saurari ƙarshen al'amarin ku gani alheri zai zama muku ko sharri mu ma muna nan muna jiran ƙarshen al'amarin mu mu gani alheri ne ko sharri na'am ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل أما to تعملون ce yace ga shehu yace ga abinda zaka rike wanda in ka rike shi zaka tsira sannan sai kuma kowa ya yi ta aiki akan halinsa yace na ɗaya dai tukunna kamar yadda sufaye suka ce sun nemi abu hudu sun same su a cikin abu hudu mun nemi yardan Allah sai muka samu ba a samun yardan Allah sai a cikin biyayya ga Allah idan kana so ka samu yardan Allah to ka zamanto kana kan istiqama din nan da aka yi magana jiya kana kan hanyar Allah abinda Allah ya ce kayi kayi abinda Allah ya ce ka bari ka bari sannan wanda yake son yardan Allah to ya yawaita bin Allah kenan tabaraka wa ta'ala suka ce min nemi yalwan arziki sai muka same ta a cikin sallan sallan walha mai son arziki ya lizimci sallan walha mun nemi hasken kabari sai muka same shi a cikin sallan dare mai son kabarin sai haskaka ya yawaita nafilolin dare mun nemi samun kukuta a cikin addininmu sai muka same shi a wajen kame baki don haka mai son ya kubuta addininsa ya iya iya ya iya bakinsa ya iya harshensa kar ya yawaita maganganu tunda manzon Allah ya ce kufa alaika azza ko ba haka ba na'am walillahi ghaibus samawati wal ardi abin da yake fake a cikin sammai da abin da yake fake a cikin kasai na Allah ne kayansa ne wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu dukkan al'amura kuma karshe duk za a tattara ne a bar su ga Allah ko to kuma Allah shine muke bi mu dan haka wanda baya bin Allah sai ya san me zai je ya ga ma Allah fa abud fa abudhu kai mai hankali to ka bautawa Allah tunda al'amari dun na Allah ne na daidai duka al'amarin gaibus samawati wal ardi dun na Allah ne ko kuma al'amari duk an tattara an koma lahira wurin wasa akai shi wurin Allah ne ko to in haka ne ka gane wannan fa abudu kai kokari ku daidaita da Allah wani malami mai hikima yace in dai an ce akwai wani sarki in ya kira ka sai ka je ko to kai kokari ku daidaita kafin ya kira ka ko shine sarki Allah ko yace in kuwa kaga ba za ka bi shi ba to in ya kira ka rike zuwa shine mutuwa in dai ka san in sarkin ne ya kira ka sai ka je to kafin ya kira ka fa ka ne ku yi kai kokari ku daidaita da shi in kuwa ka san za ka saba masa ba za ka je ba in ba za ka bi shi ba to in ya kira karkace shi ne in mala'ikan mutuwa ya zo ka ƙi zuwa ka ƙi tafiya to haka wannan hikima ce yake ya yi mutane an gane ma'anar hikimarsa shi ne matuƙan dai ka san za ka mutu to ka bi Allah tun da tabbas ka san ilayya yarji al'amuru duk wurin Allah za a kowa fa abudu ai abin da Allah ya faɗa kenan subhanahu wataala tunda ka san Allah ne shi zaka je gurin sa to tun duniya tun bai kira ka ba ku daidaita da shi tun da in kira ka ba da maka gudu amma inda a ce sarkin wani gari ne ya sa dokoki ta kibi in ya matsa ma ba ya kai kira ka bar garin ba in kira ka ka zuwa ka koma garin wani sarki ko ba haka ba to amma sarki Allah fa ba zai kira ka ki zuwa ba to dole kawai ka kai kokari kafin ya kira ka ku daidaita in ko ka san zai kira ka kuma baka daidaita da shi to in ka je kuwa kin zuwa inda kuwa kin zuwa Allah ya tsare mu wa ila yarju al-amru kullu duk al'amari da Allah ake komar da shi tunda ka san haka fa abuduhu ka bauta wa Allah wa tawakkal alaihi ka yadda da Allah ka amince da shi me kake tsoro tsangwaman masu mulki ko tsangwaman masu dukiya ko tsangwaman masu raini ko tsangwaman fasikai masu ganin maka ganin banza ko kalmomin mutanen duk ina ruwanka ka dogara ga Allah tunda wajen Allah zaka tafi ka rike ka rike shi ne ya ike ka me yasa muke cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ko ai asalin ayan ta ce alladheena qala lahumun nas ko wanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum mutane mutane fa sun hada baki akan ku suna son su ga bayan ku fa kashawun ku kiyaye su ko to kai malami ne bai kira zuwa ga Allah ko kai mutumin kirki ne mai kare mutuncinsa da kare addininsa aka ce mutane sun haɗa suna sun haɗu suna maka annamimanci suna maka ɓaci ɓatanci suna maka suna aibanta ka suna menene ba shi ne fakashahun ba to don gudun kasu maka wannan ɓatancin idan ka yi asara sai ka daina abin da kake ka yi ƙoƙari ka daidaita tafiyarka da tasu if you cannot lead them join them kamar yadda suka ce ko to to sai suka ce faƙalu da suka ji an ce ku ji tsoron suka ce to ba za mu ji tsoron sun ba hasbunallahu wa ni'mal wakilu mu Allah ya ishe mu Allah muka bi kuma mun dogara gare shi fankalabu da suka yi haka mene fankalabu bi ni'matin min Allah sai ga sun juya sun samu ni'ima daga Allah wa fadlin sun samu falala Allah ya ɗaukaka su akan kowa wataƙila ma Allah ya halakar da wa'ancan ko ƙarshen su ya zo Allah ya wargaza al'amarin su sun zama ba ba kowa ba a san su ba kuma mutanen kirki sun ci gaba da zaman su a matsayin su na mutanen kirki lam yansasuhum su duk mummunan fantin da ake musu da da makircin da ake kulla musu babu wani makirci ba wani abu mai muni da ya same su wattaba uridwan Allah sun riga sun biyar dan Allah abun saboda haka duk wanda yake mutumin kirki dole ne ya dogara ga Allah ya kuma mai da al'amarin sa kuma kare ji tsoron kowa in ba akan Allah ba musamman malamai la ta kashe fillahi laumata la'im kar ka ji tsoron zargin mai zargi akan hanyar Allah balle yanzu makiraya makaryata sun yi yawa haka wani zo ka ba ma kungiya zo ce maka za ka zane sai ka zo ka samu son yake duniya sai yake so a'a son ɗaukaka ne son menene iyakacin ta kenan ba ƙoƙarin a mai da mutane kan Allah rigingimin da ake yi kungiyoyi iri-iri malamai wannan malami yana faɗa da wannan mafi yawanci in ka koma ciki ka tsaya ka ji natsu ka dubi sai ka ga ina Allah yake har kungiyoyi kungiya kaza ta bangare da kungiya kaza kungiya kaza ta bangare da kungiya kaza malami kaza yana faɗa da malami kaza ya saba da malami kaza idan ka koma kana su kana sauraron su sai ka ji ana cewa ha ai su suna so ne su fi mu rabo a wajen gwamnati a su fi mu karbuwa a hankali su da kansu za su gaba ba don Allah su yin ko a an ba da rabo kungiya an ba da rabo wancan kungiya ta ɗabi kaso mafi yawa kaga dai suka babu mu ba maganan Allah ake ba magana a'a kungiya kaza mu ba abin da yasa ba za mu yi tafiya da su ba sun hallaka wani haramun to kaga abin da mutane ba su lura ba kenan menene suka hallata wanda kake gani haramun ne yasa ba za ka bi su ba me yasa kungiya kaza ta da kungiya kaza ta bata har suke fada har ya zama suka zama sun ma raba rijista sun sake nasu tafiya daban saboda su wayan sun ce a ci kare ko kuma kun haramta ko wayannan sun ce a ci alhanzir wannan sun haramta ko wannan sun ce shan giya na da kyau wayannan sun haramta ko kuma a'a ko a bangaren kungiyan ku kun yarda da zina mun kuma bamu yarda da shi ba ko kaza shi ya kawo wannan babu wannan sai ka samu duk da a'a sun fi mu suna ne a'a su suke mamayen suna so su mamaye kasa a'a mulki suna so su mamaye mu irin wannan kaga a maganan duka ba akan Allah bane sai sa Allah yake ba za su wuce ba suna sabani amma sabanin mafi yawanci na son zuciya na neman girma ne na neman duniya ne sahabbai su a zamanin su da yanzu mun dauki wannan da mun huta sukan ce ku fina da gairina idan suka ga wani yana aiki irin wanda da suke so su yi sai suka kana yi sai alhamdulillah mun huta za ka taso daga anguwan ka zo fatawa wajen malami sai ba anguwan su malam malam wani kake ba don me yasa baka tambaye shi ba sai ka zo nan ko koma ka tambayi malamin anguwan kaga a lokacin ashe kaga ba magana cewa ni sai lalle ni wani ne shehi na wani ba shehi na ba wani ne imam dina wani ne ba imam dina ba babu duk imam na Allah ne duk shehi na Allah ne inda ya faɗi daidai kawai shi kenan buri kenan don haka kowa yana son dan uwansa ya isar masa da aikin ya hutar da shi ba su son ma fatawan ba sosai suke son su yi fatawan ba saboda kawai duk wanda ya faɗa a madadin Allah ya ya wadatar dama wa Allah ake aiki to kaga to yanzu duk gingimin da ake nan mafi yawanci fa ba wannan bane amma sai ka da tsuka koma gefe ka lura in kana tsuka koma gefe ka lura sai ga kawai akwai wani aboki na wani malami a Kano sai na daina hidimin tarurruka ni ba ni a koyarwa na ya ishe ni saboda me mafi yawanci duk waɗannan abubuwan ba wai Allah ne rubutu dan Allah a'a ana neman yardar Allah bane a'a karwa ne fi ni ne ko ya fi ni jama'a ko ya fi ni kuɗi ko samun abun duniya ko ya fi ni karɓa fi ni to kuma wannan kuma an je lahira duka a banza a wofi ne Allah baya ma baya ma duba wannan baya binciken wannan ma Allah kawai yana zan kun je kun yi abun ku ne kawai shi ba na shi kuka masa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali da malamin farko da za a yi hisabi a kansa da mujahidi da za a yi hisabi a kansa ko da kuma wani mai arziki mai alheri wanda za a yi a kansa dukan su aka yi su wuta kuma an ce manya ne a duniya a wannan lokacin saboda me wannan ya zo Allah subhanahu wataala ta ce shi wane su ne za a fara duk wanda yake filin kiyama manzo Allah ce za a fara hisabi da wayannan duk wanda yake filin kiyama sai ya tsor sai ya ji cewa ba zai tsira ba saboda abin da ya gani wani mutum ne wanda duk duniya ta san shi a wajen jihadi ɗaukaka addinin Allah Allah ya kira shi wane na baka lafiya na baka arziki na baka ƴaƴa na baka kaza na kyauta maka eh na maka ni'ima eh to me kai dan ka gode wannan ni'ima sai ya ubangiji nayi jihadi nayi ta yaki da ɗaukaka addinin Allah na kashe kuɗi na aka yi yakin kaza wuri kaza da ni aka yi na wurin kaza da ni aka yi na wuri kaza da ni ubangiji ya ce tabbas na san kayi na ga kamar ya tsira sai ce to kuma domin na kai sai eh domin ka ne ubangiji sai ƙarya kake kayi ne don a ce ma sadauki zarumi barde gagarau menene shi yasa kake inda ba a faɗa haka da baka yi ba to kuma an faɗa an biya ka dama bukatar ta kenan saboda haka ni baka da wani abu a gona komai baka da shi sai a dunkula shi a jefa shi a wuta sai a ɗauke shi a jifa da shi a wuta duk wani mujahidi da yake wurin sai ya tsorata sai ya gaba zai tsira ba sai a kira na biyu wani malami malam mun baka ni'ima ga alqur'ani ga sanin hadisai ga ga sanin fatawoyi ga menene ga dukiya ga jin daɗi ga me duk mun baka mun maka baiwa to me kai dan ka gode mana akan wannan baiwa da muka muka a'a aya ubangiji na yi ta wa'azi gari gari na rubuta littattafai na yi ta koyarwa na yi kaza kaza kaza kaza ya gama faɗan abin da ya yi duka ubangiji ce lalle mun san ka yi to kuma don wa ka yi shi don ka ya ubangiji ce a ƙarya ne ka yi ne don a ce mashahuri mai ilimi babu kamanka ka gagari kowa kai ne kaza kaza kaza to an faɗa an biya ka ni baka da komai a guri na ku dunkula shi ku jefa shi a wuta karfa ku ɗauki wannan labari kamar wani labarin ta zo mu ji ta fa Issa ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tara sahabbansa yake gaya musu ita dan ka san babban magana ce ka san ko ba shakka za a yi haka to shikenan can kuma sai a kira wani mai arziki kaga an yi na mujahidi an yi na malami sai a kira wani babban mai arziki kowa ya san shi a duniya wajen alheri da sauransu wane eh mun maka baiwa mun baka dukiya mun baka ƴaƴa mun baka kwanciyar hankali da lafiya da menene to me kai da abin da muka baka don ka nuna ka gode mana ya ubangiji na ciyar na tufatar na gina masallatai na gina makarantu na na ciyar da mutane na yi alherai na yi hanyoyi na yi menene duk ya gama tsintatsintan abubuwansa ubangiji ta eh haka ne kai to kuma dan wa ka yi ce domin ka ne abinci ta ƙarya kake ka yi ne don a ce maka ai kai mai arziki ne kai mai alheri ne kai mai karamci ne kai mai kaza kaza ne duk kuma shi yasa kake jin daɗi inda ba a faɗa ba za ka yi ba to yanzu do an biya ka an gaya maka abin da kake so mu baka da komai a gurin mu a ɗauke ka a ɗauke shi a jefa shi a wuta sai a jefa shi a wuta to waye za a kawo kuma wani mai wani aiki da ba to duk filin kiyama kowa sai ya ji ba zai tsira ba sai ya ji kamar wuta zai tafi in an yi wannan to saboda haka al'umuru sufaye bayan Allah na gasa ta al'umuru bil awaqibi dukkan al'amari ana duba karshen sa ne akan me kake yin sa da muna yi domin Allah kawai to ba za a samu wannan rigingimin ba amma fi yawanci faɗa da malamai suke kwaɗayi ne akan ni gwamna nake so ya sani ni yake so min kyauta ni ne nake so zama kusa da minista ni ne nake so shugaban ƙasa ya ɗauke ni ya mai da ni babban mutum a cikin malamai ni ne nake son kaza mu muke so a ba mu kyauta mafi yawa fi yawanci mutane ba son a faɗi wannan fa ko suna wani yawanci ba son a faɗi wannan kuma gaskiyar kenan kuma in ba ka kiyaye mutane wannan ba ka ci amanan su saboda mutane kar ma ka je kana ta faɗa da ɗan uwanka kana muzanta ɗan uwanka kana zagin wani malami kana muzanta shi kana zagin wani mutumin kirki kana muzanta shi akan abin da kake goya ma wani malami baya alhali shi ma duniyar su kawai yake nema ya jefa ka cikin wannan haɗari kuma an je laraba ka ce ya ubangiji shek wane ne imam wane ne wane ne yasa ba ba ruwan Allah da wannan kai kai kai zaka faɗi me yasa kai me malam wane maka ka zage shi me malam wane ya kala'ance shi me kaza kaza kaza ai ya ki zuwa kungiyar mu ne ai baya shiga taron mu ne ai to Allah ya ce to wai sa su eh sai mana kuma taron na me dan wa ake yi saboda haka mu kiyaye kai ka rike sallanka ka rike azuminka ka rike zakkanka ka rike hajjinka ka bar malamai da siyasar su mafi yawancin 99 su 'yan siyasa ne siyasa su suke yi kawai ka riƙe wannan sallar ka ne za ka zo ka yi Allahu akbar ba kana jiran shugaban kasa ya baka kyauta ba ko gwamna ko wani abu na ko ba haka ba azumin ka ne za ka yi in ka yi kokari shi ma dan Allah ko zakkan kai kafi da dukiyanka shi ma dan Allah ko hajjin ka mai wa in kai shi kai shi dan Allah sai lazimin ka da wazifan ka wanda zaka zauna kai tsakaninka da Allah kake ce masa astaghfirullah astaghfirullah kana la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammad wannan baka jiran wani ya biya ka wani abu ko ya baka wani abu ko wane ne kai a gama rigiman dai za a zo a taro dai a ce astaghfirullah ko ba haka ba kuma wannan din shine shehu tijani ya ce ayi ba wancan ba kungiya kungiya menene duk ba shine sai ta janna wannan yace isu jifari salatu annabi la ilaha illallah shi yana ma a wurin gaji bai nemi wancan ba an gane sannan sai wazifar ka ka faru kan ku taru kuna salatu annabi la ilaha ba ku jiran a kawo muku wani saka ta kai gwamnati ta ji dadi kuna wazifa da kawo muku wannan to wannan shi da kamata ka rike alhamdulillah professor makari na ga ya dage da irin wannan tafiyar da muke magana a kanta cewa kai ka rike wazifanka da lazuminka da zai shine kawai dariƙa ka rike sallanka da azuminka da zakkanka da hajjinka shine musulunci sauran duk siyasa ne ko baka yi su ba za ka je aljanna lafiyar ka ba ruwanka da kowa kuma kowa abin da Allah zai tambaye shi abin da ya aikata kar wani ya zuga ka ka je kana cin mutuncin wani malami kana zagi wani akan son duniyarsa duk in ka bincika da wancan da wancan din da one da two da two da two da one da two ina ce dole wancan one two one two one two ne ko ba haka bane a kowane kungiya ma one two one two one two duk one da two one two one da two one da two kowa yana neman abin da zai kai bakin sa ne zuwa aljanna majority to kar su halakar da kai garin neman duniyar su kai ka rasa lahiran ka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi asaran mutane wanda yayi asaran lahiransa dan duniyarsa mafi asarar mutane wanda ya asarar mene lahiransa don duniyar sa mai asara kai ko mai asara cikin mutane shine wanda ya asarar lahiransa don duniyar sa addinin sa ya dauka ya bayar aka bashi duniya to wanda ya fi su asara shine daidai yadda ka faɗa duk wanda ya fi su asara mafi asarar su shine shine wanda shi ko ya bada lahiran nasa don duniyar wani kana can kana ta ɗiban haƙƙi kana tara zunubai cin nama musamman ma na malami gara ma to duk ba gara dai amma na malami ya fi muni ka yi raɗan malami ka zage shi har ma ka masa yanke ka masa sayar ka ce ya yi bai yi ba saboda wata siyasar wasu ka ɗebi lahirar ka dukkan asara saboda kuma duk kana so ka burge wani malamin ka ne ko wani wanda kake bin shi ne kaga kayi asaran lahiran ka dan duniyar waninka haka yan siyasa kai ne dan gawa ne ai in ba wani he dai a mutu ai he dai a mutu wannan duniyar ma fa ba kai zaka shiga kujeran majalisar ba ba kai zaka hawo kujeran majalisar ba kai ba wani ne kai asarar layaran har ka kashe wani har kai ma wani rauni har kai ma wani yanke har ka shiga social media kai batal ma wani duka dai dan duniyar ware kuma sai kun yi Allah ya isa da kai da shi in ya hau kawai zo da jif tada ya ga zaka ba kawai tada mota da gudu ƙura ta bule ka mu ne Allah ya isa ai za mu haɗu da shi ga ɗaya zai zo to na yau je ka sayar da lahirarka don duniyarsa kuma duniyar ma kai bai san maka ba in zo kun yi Allah ya isa da shi saboda haka lalle ne ko musamman yanzu siyasa tana dosowa kar wani yadda ya asaran addininsa don duniyar wani kar ka yadda kai asaran imaninka don duniyar wani akwai siyasar malamai akwai siyasar addini akwai siyasar gwamnati akwai siyasar to duk ka kiyaye kai dai kai kokari ka san Allah ka san Allah ka bi Allah ka bi ka bi muta ka bi kai kai zaman da kewa da mutane lafiya saboda Allah saboda ko kai ma ka biye musu ma karshe zaka samu asara ne yanzu wani ya taɓa zuwa ya zo wai koyarwa da tara mutane da koya musu addini wai shine wai ba abun yi ba ba shine wannan duka nafila ne a zo a taro a haɗu a yi abu don a fito da fitowa ya saunan aka yi taro ya ƙare ya zama wani ta'adda an gane to amma ya dubi aikin da annabi ya tsora mutane ilmantarwa koyarwa da sanar da 'ya'yan mutane da cewa abin da yake ba abin da ke kashe fushin Allah kamar ta'alimul sigari likitabillah sanar da yara ƙanana littafin Allah duk wannan waki ba abin yi bane a wurin sa sai an yi taron kungiya saboda haka wannan duka gasu nan kuma muna ganin kungiyoyin har sun mana yawa mun rasa ma ya zamu yi da su duk wayannan inda dan Allah suke ai da tuntuni kasa ta gyaru da tuntuni al'umma sun gyaru na'am fa abudu ka bautawa Allah shi kadai wa tawakkal alaihi ka dogara ga Allah ba ruwanka da kowa ba abinda mutum ya isa maka Allah dai kare kan ka tsaya kan gaskiya wa ma rabbuka ubangijinka bai kasance bi gafilin marasani ba amma ta'amaluna gabanin abin da kuke aikata kowa Allah ya san aikinsa kuma in yaje lahira Allah zai masa sakayya da irin aikin nasa to bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin سورنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف سورة النبي يوسف كان وند كنت أكوي قصة النبي يوسف عليه السلام مكية تاسوق مكة إتا دليل قوم شعبين بسم الله الرحمن الرحيم دليل سوق أولا سورة Yahuda suka aika wa mutanen Makka suka ce ku tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da dalilin da bani Isra'ila suka tashi daga Sham suka koma Misra yana daga cikin irin abin da suke gadara da shi na ilimin tarihi wai ai mutanen ai Yahudawa bani Isra'ila a Sham aka san su a Syria to me ya mai da su Misra har Fir'auna ya zo yana kokarin ya kwace su ai na yi muku bayanin bai cewa to su ma ai su daga baya ma su suka zo da zo ran tambaya an kal yahudu wal nasara ta taqa wa qalat yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay to irin wannan maganan da su yahudu suke kokarin nuna a maganan cewa am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba kanu hudan aw nasara muka ce to tun yaushe aka yi su annabi Ibrahim sai da ya haifi annabi Yaqub annabi Yaqub ya haifi annabi Ishaq annabi Ishaq duk a sawadin Iraki a Sham sannan annabi Ishaq a tukunna ya haifi annabi ya haifi wa'annan annabawa sannan ya haifi annabi Yusuf sannan annabi Yusufin ƴan uwansa suka masa hasada suka sa ya taso daga can aka ka aka zo aka suka sayar da shi har aka kama shi har aka kawo mishi Misra har ya zama shine Azizu Misra ko sannan ya ce idkulu Misra insha Allah aminina ko ya ɗauko da babansa da sauran